Wato barkanmu da haka barkanmu da sake kasancewa tare da kwa daidai wannan lokaci inda zamu kawo muku ci gaban tarihin Maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda almajiran Sheikh Ibrahim Mansur Imam suka dauki nauyin kawo muku ai sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للاعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يوليه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقلاب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية آه الحمد لله يوم إذن بأمنتا با من كي كرشان ambatan labarin ɗabaƙatul auliya'i wato sahu-sahu ko kuma rundunoni na waliyan Allah tabaraka wa ta'ala ba don adadinsu ya ƙare ba sai dai don ƙuncin lokaci domin su rundunoni ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kuma yana faɗa yana cewa bismillahirrahmanirrahim wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa. babu wanda ya san adadin rundunonin Ubangijinka sai dai shi kadai, kuma yana cewa innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul galibun. To uwa kar a manta mun shiga cikin ambatan labarin wanda shine cikamakin waliyai baki ɗaya, duk da dai cikamakin waliyai ba guda ɗaya ba ne, cikamakin waliyai a kowane zamani ana samun cikamaki abdalu suna da cikamaki autadu suna da cikamaki nukaba'u suna da cikamaki mafatihul kunuzu suna da cikamaki kudubai suna da cikamaki agawasu suna da cikamaki sannan akhayaru su ma suna da khatmu fukara'u suna da khatmu ulama'u suna da khatmu azkiya'u suna da khatmu to sannan an tara su baki ɗayansu to sai a samu guda biyu shine wanda zai cika wilaya amma baki ɗayanta daga adamu zuwa busar ƙaho alanabi na salatu da kuma wanda zai cika ta keɓantacciya daga annabi muhammadu sallallahu alaihi zuwa busar ƙaho to wannan alhatmul muhammadi wanda shine keɓantacce shine maulana shek ahmad tijani zilkurbi wata dani sakan Allah min faidi madadihi bi azamil awani a baya mun gaya muku cewa da yawa daga cikin manya-manyan bujiman sadaukan kudubai waɗanda ake kiransu fuhulul aqdabi da kuma barazihul agawasi da yawansu sun yi da'awar wannan makami to idan ka ji wani daga cikinsu ya yi da'awa kar ka ɗauka ko ba haka ba ne abin da ya faɗa da'awar nan gaskiya ce shine wannan bayanin da muka yi yanzu cewa sahu sahu na waliye suna da khatmu khatmu khatmu khatmu har akai zuwa wato khatmul akbari ana kiransa khatmu sab'il masani to shine shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin wannan da'awoyi da suka rika yi su waɗannan barazikul agwas shehu tijani radiyallahu ya riga su kaiwa wurin shi yasa sai ya zama su ana kiransu barazikh shi kuma ana kiransa barzakul ala har imamun nazif yana masa kirari a cikin yaqutatul farida yana cewa huwal barzakul ala wa usul wasa'ili wa yanbu'u rahmatin wa bahrul haqiqati وإله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد كنز الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هو البرزخ الأعلى وأوف الوسائل وينبؤ رحمة وبار الحقيقة هو البرزخ الأعلى وأس الوسائل وينبوء رحمة وبار الحقيقة هو البرزخ الأعلى وأس الوسائل وينبوء رحمة وبار الحقيقة
yace shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu shine barzakhi mafi ɗaukaka shugaban shugabanni maɓuɓɓugar rahama kogin ilimin hakika ya zo tarihin shekarar haihuwar shehu tijani idan ka buga zai baka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin shine maulidul khatmi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin haihuwar cikamaki sunan ma tarihin shekarun haihuwarsa kenan haihuwar cikamakin waliyai maulidul khatmi ama nakshin tajalla shi yasa zaka je na cewa kullu shuyukhi akhazu anni fil gaibi dukkan shehunnai da ka sani barazihul agawas da fuhulul aqdab dukkan su a hannuna suka karbi ɗariƙunsu da makamansu a halar gaibi yana daga cikin waɗanda suka yi magana akan wannan makami kuma suka yi da'awar makamin alƙurbul kabir saidi aliyu bin muhammadu wafa shi ba a kansa ya da'awar makamin ba a kan mahaifinsa ne ya da'awar makamin akwai wata kasida da mahaifinsa ya yi lokacin da mai tambaya ya tambaye shi duk da girman matsayinsa ya kai makamin kudbaniya cewa ana so ya sharhin ta'iya wata kasida ce ta'iya da mahaifinsa ya rubuta algausul kabir saidi muhammadu wafa da aka ce sharhi sai ce la a arifu muradahu wallahi ni ma ɗansa da martabar tawa da makamina ban san meye manufarsa a cikin waɗannan baituka ba ko na karanta ma bana ganewa li'annahu lisanun a'jamiyun an amsalina wa huwa khatimul awliyai abin da yace kenan yace domin abin da yasa ba zan gane ba yayi amfani da wani irin harshe bagware harshe ne na su masu matsayi irin nashi su kadai suke gane me yake nufi amma irinmu za mu ji ana zaurance ne kawai in kuma ka matsa sai ka gane ka ce an yi sabo dan ba za ka gane me manufan magana kuma ba sabo bane maganganu ne ake da wani yare za ka ji akwai kalmar da za ka ji a yaren ka batsa ne a wani yare kuma magana ce mai kyau akwai kalmar da a yaren ka zagi ne a wani yare kuma yabo ne to iri irin waɗannan maganganu shine ke kawo matsaloli tsakanin su waliye da waɗanda suke malamai sai ce abin da ya sa yi amfani da wannan harshe saboda shine cikamakin waliyan Allah dama suna cewa lisanul ma'arifati a ajamiyun ligayar ahlihi harshen ma'arifa bagware ne ga waɗanda ba ahalinsa ba duk maganar da za a inda ta ma'arifa ce to wanda ba ahalinta ba zai dinga jinta wani iri wani iri amma kuma abin da ake faɗi shine daidai abin da mahaifinsa ya faɗa a cikin wannan ta'iya wadda ɗansa ya kasa fassara ko kuma ya tausaya wa bayi kar ya fassara su shiga damuwa sai ce shi ma bai sani ba ana kiranta ta'iyatul hajjil akbar ta'iyatul hajjil akbar abin da yake faɗi a ciki yana cewa libaiti fu'adi fi sabili mahajjati تهج قلوب للأهبة هنتي ولما تجلى الحق فيه لوجهه توجهت الأرواح من كل وجهة هلم فإذن الله أذن مؤلنا وقد هامت الألباب فيه فلبتي وسارت له الأسرار سرا بسره ودافت به السبع المساني وهبتي هل عندك cewa تفانيت عني في فناء فنونه فأبنى تفاني تفنن فنيتي فأسترني بالإرث مما إسروره وميراثه يشرى على كل ثروتي وفي الإرث معصور لمثلي خباية وإني به استأثرت من بين إكوتي daga cikin wannan ta iya kenan abin da ke fada sunansa Muhammadu Wafa dan Muhammadu dan Muhammadu yana daga cikin manya-manyan bujuman sadaukan kudubai a ƙasar misra amma asalinsa daga cikin mutanen magrib ne yana da littattafai da dama amma mafi yawa a cikin sufanci ya yi su yana da wani littafi da ake kiransa na fa'isul irfani min amfasin rahmani akwai wani littafinsa ana kiransa sha'airul irfani fi alwahil kitmani akwai littafinsa da ya sa suna al'azalu akwai littafinsa da ake kiransa al-maqamatu saniya al-maksusu bi hassadatu sufiyya akwai littafinsa ana kiransa al-urushu a wani kauli an ce ibnu arabi ne ya fara yi ibnu al-arabi al-hatimi ya rubuta al-furushu shi kuma sai ya rubuta al-urushu sannan akwai littafinsa ana kiransa as-suwaru da sauran littattafansa ya yi wa fati hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 765 ya bar duniya kaga yanzu da rasuwarsa kusan shekara 600 kenan da 77 da rasuwansa kuma ibn arabi ya riga shi rasuwa dan ibn arabi alhatimi radiyallahu anhu yanzu yana neman kusan shekara 800 da rasuwa kenan 700 da wani abu da rasuwan shi to kaga al'amarin maganan khatimiya na cikamakin waliyai wato ba wai yanzu bane fa abin yake faruwa ba yanzu bane yanzu ka duba alhakimu tirmizi da rasuwarsa shi kuma ya ma fi shekara dubu da rasuwa shine farkon wanda ya fara littafi sunan littafin khatmul auliya'i khatmul auliya'i sunan littafin alhakimu tirmizi saboda haka al'amari ne da dadde ba wai yanzu bane a aka fara yin magana a kansa to kuma shi wannan muhammadu wafa yana daga cikin manya-manyan su waɗannan baraziku na agawasul umma waɗanda suke magadan annabawa guda takwas domin akwai waɗansu waliyai su ne magadan annabawa guda takwas Allah tabaraka ta'ala yana da waɗansu mala'iku guda takwas maɗauka al'arshi kamar yadda ya faɗi bismillahir rahmanir rahim wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma izin samaniya to waɗannan su takwas ɗin idan tajalli ya sauko musu baya zama dan in ya zauna mutuwa za su to sai ya yo ƙasa idan ya yi ƙasa akwai waɗansu mala'iku su ma guda takwas akwai jibrilu akwai mika'ilu akwai israfilu akwai azra'ilu akwai ridwanu akwai maliku akwai arruhu ala nabina alaihi salatu wassalam waɗanda ranar alkiyama shi wannan arruhun za su tashi a ƙarƙashinsa yau mai ƙumin ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa manazil lahur rahman wa qala sawaba to idan wannan tajalli ya sakko su ma waɗannan mala'ikun ba su iya riƙewa ya tsaya a wurinsu sai ya sakko ƙasa da ya sakko sai ya tadda annabawa annabawa su ma guda takwas annabi adamu alaihissalam annabi nuhu alaihissalam annabi ibrahim alaihissalam annabi musa alaihissalam annabi dawud alaihissalam annabi suleiman alaihissalam annabi isa alaihissalam sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan wannan tajalli ya sauka manzala shi kadai ke iya rike shi idan ya rike shi to shi zai rarraba shi zuwa ga waɗancan annabawa su kuma to daga nan za a sauko da shi ya zuwa ga su sahabbai sai sai na abakar siddiqu sai na umarul faruku sai na usmanu zunnuraini sai na ali ibn abi dalib sai sai na hasan sai na husain sai sai da fadimatu zahra ala nabina alaihi salatu wassalam To, wannan madadi da yake sauka wanda khatimul anbiya yake rike da shi zai raba wa annaba ya raba wa sahabbai amma babu wani wanda zai samu bayansu sai ya sauka a cikin zatin khatimul auliya'i. To daga nan ne waɗannan waliyan guda bakwai na kewaye da shi za su samu saboda takwas takwas ɗin haka yake tafiya har zuwa ashabul kafi. ashabul kafi waliyai ne suratul kafi ana kiranta suratul auliya'i asalin ashabul kafi su shida ne suka gudu don su tsira da addinin su suka hadu da wani makiyayi suka ba shi labari shi ma ya gamsu ya ce shi ma ya yadda ya kaɗaita Allah ɗaya ne saboda haka zai bi su da ya bi su suka zama su bakwai to wannan makiyayin yana da kare wannan karen ya biyo su suka kore shi ya ƙi ya tafi har suka shiga kogo suna koran kare kare ya ƙi yadda dan yana son su ya bi su ya shiga da su cikin kogo amma da Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi lissafa adadin su sai da ya hada da karen karen shine na takwas din wa saminuhum kalbuhum haka Allah yake to a nan ne yan uwa musulmi za a gane lallai kaunar waɗanda Allah ya yarda da su akwai riba a ciki in dai hakkare a matsayinsa na dabba kuma dabban ma ƙazamiya irin kare har zai kai saboda ya so waliyai ya shiga cikinsu Allah ya tashi lissafa adadinsu ya haɗa da shi to ashe kuwa idan ɗan adam ya so waliyai Allah ya iya lissafa shi cikinsu shi ma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma man ahabba Allah ya ƙara mana san su Allah ya ƙara mana kuma yadda da su wannan shi ne yadda abin yake tafiya shi annabi adamu alaihi yana cikinsu annabi nuhu alaihi yana ciki annabi ibrahim alaihi yana ciki annabi musa alaihi yana ciki annabi dawud annabi suleiman annabi isa ala nabina alaihi salatu wassalam to waɗannan su ne waɗanda allah ya raba musu fatiha kowane annabi daga cikinsu an bashi aya ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai aka bashi fatihar baki ɗayanta aka bashi alqur'ani shine Allah ke gaya masa walaqadata ka sab'an minal masani wal qur'anal azim waɗannan su ake kira ulul azmi minar rusuli to haka abin yake tafiya har ya kawo wannan tajalli idan ya sauka a cikin zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to zatin cikamakin waliyai shi yake iya yin gaba da gaba da shi ya karba wa minhu ya tafarraku ala jami'il khala'iki shine imamun nazifi ke faɗi fama fada min zatin nabiyyi muhammadin talaqqathu zatul khatmi duna wasiɗati kama ta talaqqa kullu faidin min anbiya wa rusulin alaihimu jami'an tahiyyati فمنها تفرقت فيوض الخليقة فما ذرة إلا وفازت بقسمتي محمد رسول الله أعلى وأرفعه محمد نور الله أعلى وأرفعه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فما فاد من ذات النبي محمد تلقته ذات الختم دون وسيلتي فما فاد من ذات النبي محمد تلقته ذات الختم دون وسيلتي فما تتلقى كل فيد من أنبياء ورسل عليهم جميعا تهيتي كما تتلقى كل فيد من أنبياء ورسل عليهم جميعا تهيتي فمن تفرقت فيود الخليقة فما ذرة إلا وفازت بقسمتي ومنها تفرقت فيود الخليقة فما ذرة إلا وفازت بقسمتي
abin da ya ce duk abin da ya gangaro daga zatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu wani mai iya karɓarsa a cikin halitta sai dai annabawa to shi khatimul auliyai sai Allah tabaraka ta'ala ya aje shi a cikin tekunsu kamar yadda ya aje kifi a cikin teku kifi yana cikin teku amma ba ruwan gishiri yake sha ruwan sama yake sha ba yadda za a yi iya shan abin da annaba za su sha dan ba zai rayu ba dan sun fi karfin shi amma tunda za a aje shi domin amfanin waɗansu bayi da za su zo baya bari a bashi madadin da zai karfafe shi domin yin wannan aiki akan wannan ne zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a hadisi ranar da aka yi hajjatul wada'i yake cewa inna zamana qad istadara al-yawma ka hayatihi yau ma khalaqallahu samawati wal arda ya ce ku sani cewa zamani hakika ya kewaya ya juyo a yau kamar yadda yake asalinsa ranar da Allah ta'ala halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai imamul bukhari ya rawaici wannan hadisi a cikin kitabul magazi babu hajjatul wada'i wato namban hadisi hadisi na ɗari hudu da biyar ma'ana abin da ake so a gane a nan kamar yadda ya zo a cikin mafatihar khaza'in aliyya anna daura qad tamma bi husuli fi akhirin nuqdatid da'ira wato abin da annabi ke nufi cewa da'ira ta cika ka san idan za a rubuta da'ira sai an yi ɗigo to a cikin ɗigon nan da an yi ɗigon nan shine za a yi wannan cycle din don an yi cycle din an sake komowa kewayewa yake akan wannan ɗigon na farko da aka ɗiga to shine annabi ya ce to fa yau wannan da'ira ta kewaya ta kewayo khatimul anbiya ya zo ya da sako ya ƙare fa idan qada haza zamanu idan wannan zamani na annabta ya ƙare almuhammadi to bada a daurun jadidun wani dauri sabo zai sake kewayowa daurin annabawa ya ƙare daurin waliyai zai kewayo amma dai manzalla sallallahu alaihi wasallam shine mai kula da su mai ba su madadi da yawa wani in ya ji wannan zai ce a to sahabbai fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girman sa ya wuce yana cikin jama'a a samu wanda zai wani motsi ko mun darje shi sahabi karami ma ya fi kudubi amma sai ka ji shuru a wurin saboda annabi yana kusa da wurin wannan duk jawaban nan da ake ba ana nufin waɗannan waliyan da ake ta ambato sun fi sahabbai bane ko kusa da su basu ba balle su kai su ballantana su fi su dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kusa da sahabbai martabarsa ba za ta bari a ga martabarsu ba a gane wannan ko a yanzu idan sarki yana nan zaka ga ba a ganin hakimai da dagatai da su amma idan suka koma suka je wurin taro su kadai ya kake ganin kwarjinin su amma idan sarki yana nan fa ba a ganin kwarjinin su so da haka daurin waliyai ya yi nisa da daurin annabawa daurin waliyai ya yi nisa da daurin sahabbai su sahabbai suna kusa kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk girman su ba a gani an san manya ne amma girman annabi ya lullube su su kuma waliyan nan saboda zamanin nasu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nisa da zamanin annabi suka zo ba wanda zaka gani a cikin su shi yasa ya zo a cikin kitabul jami'i na sayyidi Muhammad al-Mishri almajirin Shehu Tijani radiyallahu anhu yake cewa ikhtalafa al-ulama fi at-tabdil bayna asghar as-sahabati martabatan wa bayna al-qudubi malamai sun yi sabani waishin da karamin sahabi na baya-baya da kuma babban kudubi wa ya fi wani sai shehu tijjani radiyallahu ta'ala ya ce ni zan ba da amsa ya ce wal haqqu anna sahabi ya abdalu min al kudubi li wurudin nass fihim bi ainihi wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallama inna allaha astafa ashabi ala sa'iril alamin ma adan nabiyina wal mursalin shehu tijjani radiyallahu ya ce bari in gaya muku maganan gaskiya sahabi ko karami ne ya fi karfin kudubi komin girman shi saboda nassi ya zo akan sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani cewa Allah ta'ala ya zaɓi sahabbai na akan dukkan halitta banda annaba da manzanni babu wanda ya kai sahabi illa dai wannan wata falala ce kuma da ake faɗa su ma kansu sahabban a cikinsu wasu sun fi wasu amma da me ake fin juna da takawa inna akramakum indallahi atqakum saboda haka wannan bayani duka da ake yi kada dauka ko waliyan nan sun fi sahabbai ne ko a ce madadi yana sauka a zatin khatimul auliya'i shi yake rabawa ai babu wani abu a wannan sarki ma yana iya kiran wanda bai kai wazirinsa ba ya ce zo duk abin nan da aka kawo gabana dauka ka raba wannan ba wani abu bane saboda haka yan uwa musulmi kun ji a wurin shehu tijjani radiyallahu anhu martabar sahabi karami ma ta fi martabar kudubi babba sai ji amir sukairjil ayyashi Allah ya kara mar yadda ya faɗa a cikin yawaqitul ma'ani fi mazhabil kudubi tijani yace wa indahu martabatu sahaba abdalu min martabatil qadaba fa sayruhum ka sayr dairil hajla wa sayru gairihim ka sayrin namla wa fadalu kulli amalin bi hasabi martabatil amil la bi ta'bi lizaka kana fadaluhum la madama'a fihi yura li gairihim liman wa'a yace martabar karamin sahabi a wurin shautu ya radiyallahu anhu ta fi falala ta fi girma daga martabar kudubi komin girman shi shautu jani yace kaga irin tafiyar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi kamar irin gudun tsintsin tsadar gero ne tafiyar waliyi kuma wanda ba sahabi ba kamar rarrafan tururuwa ne kamar ka ce tafiyar keke da gudun jirgin sama wali komin girmansa tafiyarsa tafiyar keke ce amma sahabi jirgin sama ne ya ce to ka sani falala kowane mai aiki fa gwargwadon martabarsa ne ba gwargwadon aikin da yake ba gwargwadon wahala ba ne kar ka dauka wahala ka ce za ta sa ka samu wani abu a'a martabar ka ita ce za ta kara aikin ka girma yanzu talaka zai zo yi aiki yi aiki mai yawa wallahi sai kaga abin da za a biya shi rijiya ce zai haka amma sai kaga abin da za a bashi dan kadan amma wani sai ya zo ya zauna a ofis a cikin AC kawai yan rubuce rubuce zai a taka sai kaga miliyoyi saboda haka martaba ita take bada girma da matsayi a wurin Allah ba wahalar yin aiki bane shi yasa ko a cikin waliyan akwai ahlul maratib mun faɗe su tun a farkon karatu wanda zaka iske duk daren su daren juma'a ne waɗansu kuma duk daren su daren lailatul qadri ne akwai waɗanda kuma su daren su kullum daren isra'i da miraji ne saboda haka martabobin nan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake raba su idan bawa ya gyara zuciyarsa ya tsabtace ta ya kula da haƙƙin Allah tabaraka ta'ala da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi iyayensa bai cuci waɗanda suke ƙasansa ba bai yi wa waɗanda suke samansa hassada ba ya zauna da musulmi lafiya ya kula da ibada yana iya shiga cikin waɗanda za a bashi wannan amma mutum bai san wannan ba ya cuci jama'a ya zagi kowa kuma ya zo yana jayayya da waɗanda Allah ya wa baiwa wannan bai dace ba ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yab'asu li hadhihi al-umma ala ra'asi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu lahadinaha ku sani cewa Allah tabaraka ta'ala yana tayarwa wannan al'umma a bisa kan kowace shekara ɗari wanda zai sabunta mata addininta wannan mutum shi ake kira alkudubu shine alfardu shine aljami'u shine algausu shine al'imamu shine almujaddidu ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yab'asu Allahu kulla waliyin ala qalbi nabiyyin min al-anbiya'i Allah ta'ala yana tashin kowane wali da kake gani a ban ƙasa a kan zuciyar wani annabi daga cikin annabawan Allah. Bi ma'ana, duk waliyin da ka gani akwai annabin da ya gada yana tinƙaho yana fankama a cikin ilimin wancan annabin ne fa. Shi yasa malami wanda bai kai martabar walitta ba, to ba zai iya yin jayayya da waliyin da ya gaji wani annabi ba. Domin duk abin da wancan waliyin zai faɗa yana ɗebowa ne daga ilimin wancan annabin da ya gada shine ma'anan ulama ummati ka an biya ibani isra'ila su waɗannan waliyan da su ake magana saboda haka ulul azmi su ne a kadabul anbiya'i su bakwai annan muhammad sallallahu alaihi shine na takwas ɗinsu haka nan su ma kuduban waliyai su bakwai ne shehu tijani radiyallahu anhu shine na takwas ɗinsu haka nan waliyan ashabul kafi su bakwai ne karansu shine na takwas ɗinsu wa saminuhum kalbuhum to anan ne za ka fahimci asirin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama almar'u ma man ahabba in dai soyayyar waliyai ta sa kare shi ma ya shiga cikin zirin waliyai yaya dan adam idan ya so waliyai Allah ba zai saka shi a cikin zirin waliyai ba a takaice ya ku jama'an musulmi ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar da wannan makami na takwas a cikin waliyai ga maulana sheikh ahmad tijani zilkurbi wata dani tsakan allahu min faidi madadihi bi azamil awani saboda haka ne waliyai suke kiransa alkudubu saminul jami'u wa nurul bahirul dali'u wal haqqul jami'ul mani'u khatimu sab'il masani wa nazimu nizami haqa'iqi hafil a'yani wal ma'ani maulana sheikh ahmad tijani tare da cewa da yawan mutane suna cewa ibn arabi hatimi shine khatimul auliya'i in ka tambaye su dalili sai su ce da bakinsa ya faɗa in ka ce a ina sai su ce ya ce ya faɗa a cikin littafinsa fituwatul makkiya yana cewa ana khatimul wilayati duna shakkin bi wirsil hashimi ma'al masihi ni ne cikamakin waliyai ba tare da kokonto ba ni ne magajin annabi bahashimin dangi kuma ni ne magajin annabi isa almasihu wanda shine khatimul wilayatul amma sannan kuma yana cewa falikulli asirin wahidun yasmu bihi wa ana li baqil asr zakal wahidu a kowane zamani akwai wani wali guda ɗaya shine khatumu na waliye a wannan zamanin waliye suna samun ɗaukaka ne da shi to idan aka tara khatumu khatumu khatumu wa ana libaqil asr zakal wahidu to in aka tara zamanan baki ɗaya ni ne wannan ƙwaya ɗayan al-khatumul muhammadi wanda shine cikamakin waliyai baki ɗaya sannan yana cewa bina khatamallahu alwilayata fantahat ilaina fala khatmun yakunu laha ba'di siwa alkhatim al'ala allazi amma khatmuhu nabiyil huda isa allazi jaa min ba'di wama faza bil khatm allazi li muhammadin min ummatihi wal ilmu illa ana wahadi da mu Allah ya cika walittaka so da haka daga gare mu kallo ya kare babu wani khatmu da zai zo ya cika walittaka bayana in ba khatimun nan ba cikamakin nan mafi ɗaukaka wanda cikamakinsa ya game waliye baki ɗaya daga shi babu wani wali da za a haifa har tashin alkiyama shine annabin shari'a isa wanda zai zo bayana babu wani wali da ya rabauta wannan makami khatmul muhammadi daga cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma ilimi na wannan makami illa ana wahadi sai ni ni kadai wannan shine dalilin dukan masu cewa muhyiddin bin al-arabi al-hatimi shine cikamakin waliyan Allah amma idan aka ci gaba da karatu a cikin littafinsa futuhatul makkiya bayan waɗannan maganganu da ya yi za a ji da kansa ya zame ya bar kujeran game ita domin ko yana cewa ya ji hatifi yana cewa da shi laisa laka ma zananta wata mannaita وإنما هو لولي في آخر الزمان ليس ولي أكرم على الله منه محي الدين abin da kake zaton nan fa ba naka bane makamin nan da kake kwadayi ka hau to ba makamin ka bane makami ne na wani wali da zai zo ƙarshen zamani Allah bai yi wani wali mafi girma da ya kai wannan waliyin ba to ibnu arabin da kansa yake cewa fa inda zalika sallamtul umura ila khaliqiha sai na sallama al'amarin ga mahaliccin lamarin sai ya roƙi Allah ya ce to Allah ina roƙo tun da ba ni bane mai makamu ka nuna min wane ne wannan wali kuma ka sanar da ni sunan wannan wali ka sanar da ni sunan mahaifinsa ka sanar da ni sunan garinsa a garin kuma ka sanar da ni sunan inda yake zaune a sanar da ni wato gidansa kenan kuma a gaya min a cikin halin wilaya a cikin wani irin hali yake na daɗe ina addu'a amma Allah bai saurare ni ba Allah bai nuna mun komai ba akan wannan wali kai in gaya muku in ji ibn arabi ya ce wala shamamtu lahu ra'ihatan aslan ko kamshin wannan wali ma ni ban ji ba kamshin labarin sama ban ji ba to Allah maji roƙon bawa dama ya ce ud'uni astajib lakum ibn arabi bai gaji ba saboda shi ya san me ake kira katmiya tunda hayye ne ma ya san makamu sai ya zama yana ta addu'a yana ta magiya yana ta addu'a bayan wani lokaci mai tsawo sai Allah tabaraka ta'ala ya amshi addu'arsa sai aka yi masa kashafi aka yaye masa hijabi bayan an sanar da shi sai Allah tabaraka ta'ala ya nuna masa mai makamin shine shehu tijani abin da zai baka mamaki sai da ya rasu da kusan shekara ɗari biyar aka haifi shehu tijani ya bar duniya da shekara kusan ɗari biyar sannan shehu tijani ya bayyana amma tun a wancan zamanin ya ce Allah tabaraka ta'ala ya nuna masa shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi yayi kuma da aka nuna masa bai ɓoye ba sai ya ce alimtu hadisa hazal khatimil muhammadi bi fasin min biladil maghribi a lura da maganan alimtu hadisa hazal khatimil muhammadi bi fas na samu ilimin sanin labarin wannan cikamakin waliyai al-khatimul muhammadi a birnin garin fas wa ya san shauti jani a fas yake alfasi almadawi na samu labarin wannan wali da zai bayyana cikamakin waliyai a birnin garin fas min biladil maghrib daga kasashen yamma sanata sab'ina wa khamsi mi'atin ya ce na haɗu da shi ne hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da shekara ɗari biyar da saba'in arrafani bil haqqu wa adani alamatahu wa ismahu wa manzilatuhu min rasuli manzilatu sha'rihi min al-jasadi yace ba wani bane ya sanar da ni wannan wali cikamakin waliyai Allah tabaraka ta'ala shine ya sanar da ni shi kuma Allah tabaraka ta'ala ya bani sanin alamomin waliyin ya sanar da ni sunan waliyin ya sanar da ni matsayin waliyin ya ce ku sani matsayin wannan waliyi alkhatmul muhammadi matsayinsa a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar gashi ne a jikin manzan Allah wa manzilatuhu min ar-rasul manzilatu sha'rihi min al-jasadi kamar misalin matsayin gashi ne a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka kar a ringa jin maganganu na waliya a ce ko an cewa ne ya fi annabi ko an ce ka ji gaba ɗaya matsayin ma wai gashi ne shi a jikin annabi kaga irin waɗannan abubuwa in ba ana tara hankali ba sai a je ana zagin waɗanda Allah ya yarda da su saboda wasu mutane daban sannan ibnu arabi al-hatimi muhiddini Allah ya kara mar yadda yace ku sani cewa shi wannan wali al-khatmul muhammadiyu huwa allazi rabbani fil gaibi shi wannan cikamakin waliyai din shi shehu tijani kenan ibn arabin da ake cewa shine khatmul awliyai yace kai wannan cikamaki na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya min tarbiyya a halar gaibi shehu tijani radiyallahu anhu yace ai ba kai kadai bane kullu shuyukhi akazu anni fil gaibi ba ibn arabi shi kadai na tarbiyyanta na rena a gaibi ba dukkan shehunnai baki daya a gaibin na rene su a gaibin na basu ɗariƙunsu abin da zai nuna maka gaskiyar wannan zance shine maganar da shi muhiddin bin arabi alhatimi ya yi a cikin littafinsa mai suna an ka'un muguribin fi khatmil auliya wa shamsil magharibi ya ce ra'aitu khatma auliya illahi alhaqi fi maq'adil imamiyyati amma wannan magana ne zaurance irin nasu magana ne zaurance irin nasu mu dai muna so ne mu tabbatar maka da cewa ibnu arabi ya sallama wa shehu tijani abin da ya faɗa a cikin wannan littafi ra'aitu khatma awliya illahi alhaqi fi maqadil imamiyyatil ihadiyyati sidqi fakushifa li an sirri mahtadihi wa umirtu bi taqbili yadihi wa ra'aituhu mutadalliyan ala siddiqi wal faruqi متدانيا الصادق والمصدوق مهازيا له من جهة الأذن قد ألقى السمع لتلقي الإذن ولواء قدمه منشور وخاتمه نور على نور فكان له في ذلك الجمع الزهور ومن أداه فيه كان كلابس صوبي زور والشمس اليقينية قد أقبلت يده مثلي ولهستها فقال الختم هي من أهلي ثم نازعني الحديث وتغنينا بالقديم والحديث والساقي يهس المدامة ويبدأ بساق عرش الإمامة ويتعطف علي أدف نشوان ويغازلني مغازلة هيمان ويقول ردني برداء الحكم فأنا الختم لا ولي بعدي ولا حامل لأهدي بفقدي تذهب الدول وتلحق الأخريات بالأول فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر ولما تناجت القلوب بأسرارها ودلعت شمس الغروب من سماء أنوارها وأخذ المجلس هده ودخل أبو العباس ودخل أبو العباس وصاحبه عنده إن سربت متحققا بما عرفت ولم تبقى نكتة نادرة إلا على باب حضرتي واردة أو صادرة انتهى wannan shi ne maganan da shi muhiddini bin al'arabi alhatimi ya yi to yan uwa kamar yadda muka faɗa tun farko cewa walittaka ta kasu kaso biyu wilayatun ammatun wa wilayatun khassatun to haka ita ma khatimiya ta kasu biyu ne akwai khatimul wilayatul amma akwai khatimul wilayatul khassa wanda zai cika wilaya amma shine annabi isa ala nabina alayhi salatu wassalam wanda zai cika wilaya khassa shi ake kira khatimus sab'il masani maulana shek ahmad tijani zil qurbi wat tadani sakana allah min faidi madadi bi amla'il awani to musulmi dan uwa zai ce to menene bambanci wato bambanci shi khatimiyar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu warbahu annabi amin idan ya bayyana ba za a ƙara samun wani khatamu wanda zai zo da irin zuhurinsa ba ya zo da ɗariƙa irin tasa ba ya zo da buwaya da martaba da matsayi da kuma ilimi irin nasa ba shine ma'anan khatimiyarsa amma ba wai daga shi ba za a samu wani wali ba ba wai daga shi ba za a ƙara samun wani gausi ba ne ko wani udubi ko wani abu ba haka ake nufi ba amma wilayar annabi isa khatimiyarsa shi idan aka haifi annabi isa ya bayyana to daga shi ba za a ƙara haihuwar wali ba waliye sai dai su ta mutuwa kawai amma ba sabo shine bambanci shine ma'anan wilayatul amma wilaya ta kowa da kowa wannan kuma wilaya khassa to daga shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu an ƙare shi ne zaka ji imamun nazifi yana faɗa a cikin yakutarsa yana cewa bihi khatamal maula kamala wilayatin kama khutimat ra'asan bi ruhin wakilmati لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نور الله به ختم المولى كمال ولاية كما ختمت فاسا بروح وكلمة به ختم المولى كمال ولاية كما ختمت رأسا بروح وكلمة به ختم المولى كمال ولاية كما ختمت رأسا بروح وكلمتي ya ce wato da shehu tijjani ne Allah ya ƙara mar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya cika cikar walittaka keɓantacciya kamar yadda aka cika walittaka ga baki ɗayanta da ruhin Allah annabi Isa kalmar Allah tabaraka wa ta'ala shi ya cika wilaya amma shehu tijjani radiyallahu anhu ya cika wilaya khassa to a takaice yan uwa musulmi cewa shi wanda ya fara magana akan cikamakin waliyai ya fara rubutu a kansa shine alhakimu tirmizi ya rubuta littafi ya sa suna khatmul auliya'i idan ka buga lissafin wannan suna khatmul auliya'i zai baka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin shekarun haihuwar shehu tijani ke shekarun haihuwar khatimus sak'il masani abul abbas tijani sakana allah min faidi madadi bi amlai awani mawaki yana cewa walil khatmi sirrun lan yazal kullu arifin عليه إذا يسري عليه يهوم أشار إليه الترمذي بختمه ولم يبده والقلب منه مليم to wani zai ce to wai wannan dalilan duk ba su isa ba shin shi ibn arabin da shi muhammadu wafan da sauran waliyai sun faɗi dalilai na bayyanar shujani cewa shi ne ƙwarai da gaske muhiddin bin al-arabi al-hatimi Allah ya ƙara mar yadda ya faɗa daga cikin dalilai waɗanda za su tabbatar cewa shehu tijani shine alkhatmal maktuma kasan bambanci ana samun khatmu khatmu khatmu amma khatmal maktuma ko khatmul maktumu shehu tijani ne kawai kamar yadda muka faɗa sida abdulkadir jailani allah ya ƙara mar yadda khatmu ne abul hasan shazali allah ya ƙara mar yadda khatmu ne muhiddin bin al-arabi al-hatimi Allah ya ƙara mar yadda khatumu ne. Abul Abbas al-Mursi Allah ya ƙara mar yadda khatumu ne. Saidi Muhammad Wafa Allah ya ƙara mar yadda shi ma khatumu ne. Abdul Gani Nabulsi shi ma khatumu ne. Sulaimanul Jazuli shi ma khatumu ne. To akwai su khatumu khatumu amma qudubul maktumu al-khatmul maktumu shehu tijani shi kadai ne. Dalili manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم وهم بالمغرب wata riwaya la ta zalu da'ifatun bil magharibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu jama'a ba za su gushe ba daga cikin al'ummata suna bisa zahirin gaskiya wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba ko kuma wanda ya zage su ko ya kaskanta su ba zai cutar da su ba waɗannan mutanen suna magrib to sai muhiddini bin al-arabi al-hatimi da ya zo bayani akan hadisin sai ya ce wa inna ma ja'alahu Allah bil magribi li'annahu mahallul asrar wal katami me yasa Allah ta'ala ya sanya wannan da'ifa a Maghrib dalili saboda wurin ne wurin zaman asiri wurin zaman kudubul makatumu mahallul asrari wal katmi shehu tijani kenan shine a Maghrib to wannan shi ma dalili ne sannan yana daga cikin dalilan kasancewa shehu tijani radiyallahu anhu shine al khatmal maktumal muhammadiyya fadin ibnu arabi Allah ya kara mar yadda da ya ce wa alimtu hadisa hazal khatimil muhammadi bi fasin min biladil maghribi sanata sab'ina wa khamsi mi'atin arrafani bihil haqqu wa adani alamatahu wa ismahu na samu labarin sanin wannan cikamaki na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a birnin garin Fas daga kasashen Maghrib shekara ta ɗari biyar da saba'in bayan hijira Allah ta'ala shine ya sanar da ni wannan wali kuma ya bani alamominsa ya sanar da ni sunansa sannan a cikin fituhatul makkiya ya faɗi alamomin wannan wali in ya bayyana shi shehu tijani ya ce innahu mubtalan bil inkari alaihi mimma ya tahaqqaqu min alhaqqi fi sirrihi shi wannan wali khatimul auliya'i yana daga alamarsa za ku gan shi mutum ne da Allah yake jarrabarsa da makiya yawan makiya masu jayayya da shi a ce kaza ya ce kaza gobe a ce ya ce kaza jibi a ce ya ce duk jawabin da za a yi mutane ba gamsuwa za su yi ba saboda haka wanda yake son shi ya so shi kurum amma maganan jayayya ko musu wannan duka bai taso ba illa dai a yi bayani wanda ya ga zai gamsu bismillah ya gamsu wanda ba zai gamsu ba dama sifarsa ce wannan inkarin sifarsa ce sannan yana daga dalilan kasancewa shehu tijani shine khatmal muhammadiyya cewa ibn arabi alhati shi ne mafi girman duk wanda ya taɓa yin da'awar wannan makamun to shi ma ya sallama ya miƙa wuya a ina a fituhatul makiya ina wurin cewa yayi wa amma khatmul wilayatul muhammadiyyati fa huwa li rajulin min al arabi min akramiha aslan wa bad'an kaga cikamakin waliyai ke bantattu na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan makami na wani mutum ne daga cikin larabawa daga cikin mafi girman asali a cikin larabawa ɗin ya ce wa ra'aitul alamatan lati kad akhfaha al fihi an uyuni ibadihi wa kashafa hali bi madinati fasin hatta ra'aitu khatamal wilayati minhu yace na ga wata alama wadda Allah ta'ala ya ɓoye ta gabarin idanuwan sauran bayi ni wannan wali ya buɗe min na ga wannan alama a jikinsa a birnin garin Fas. har sai da naga tambarin walittaka a jikinsa sannan ya ce wa qad ibtalahu Allahu bi ahli inkari alaihi fi ma yatahaqqaqu bihi min al-haqqi fi sirrihi min al-ilmi hakika Allah tabaraka taala ya jarabce shi da ma'abota jayayya da musu da inkari da kiyayya da zagi da suka a kansa me dalili saboda abin da ya tabbata a cikin cikinsa na ilimin sanin Allah to za mu dakata a nan saboda lokaci idan Allah ya kai mu gobe ma ci gaba يا ربي يا رب يا رباه يا صمد وكن مجيسا لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آل أسابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah an saurari ci gaban tarihin maulana sheikh ahmadu tijjani kenan daga bakin sheikh ibrahim mansur imam tudun wada kaduna wanda almajiransa suka ɗauki nauyin kawo muku a wannan wata na safar sai gobe da allah kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
صحب الرسول صحب التجاني حب الرسول نور الزمان شيخ التجاني طب رباني بحر البحور شمس الأيام ساقي السعادة
duniya cike take da garuruwa tamfal an watsa ga su cike da bil adama watsa ko ina kamar tsutsa